بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى نبينا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bisa ga ci gaba da karatun wannan littafi mai suna alfit ibn malik wajen ke ce mata kulasa da izinin Allah wasu ta'ala za mu ci gaba da wannan karatun kamar yadda Allah ya ba mu iko muka faru Allah kai muke roƙo kuma mu ikon faɗa da yin da abin da yake shine daidai aka san har kuma Allah shi kare mu kalamuna lafzun mufidun kastaqim ko wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim الكلام وما يتألف منه أي معنى الكلام وما يتركب منه menene ma'anar kalam a wajen malaman nahau sannan kuma waɗansu kalmomi ne ake har haɗawa su ba da kalam shi ne za mu gani shi da sai ce kalamuna ma'anar kalam a wajenmu za mu iya fahimtar yana nufin kalam ne a wajen malaman nahau saboda ya yi idafa ya raba kalman kalam a jikin mene na kalamuna ma'anar kalam a wajenmu lafzu mufidun shine wani lafazi mai amfani kastakim kamar ka ce ma wani istakim daidaitu wasmun wa fi'lun sannan nau'in kalmomin da suke haduwa suke ba da kalam akwai ismun akwai fi'lun thumma harfun sannan sai harfun so idan an sami lafazin da ya tattaro ismun da fi'lun da harf ana ce mishi kalim ma'ana abin da ke son nuna mana ma'anan kalam a wajen nahu malaman nahu shine jumla mufida kawai kullu ma afada mustami duka abinda zai fa'idantar da wanda da wanda mai sauraro na magana kuma kalamin yana da sharuɗa guda uku na farko labuda ne kunil kalamu lafzan gashi na ya kama na ko lafzun wala buda ne kuna mufidan gashi na ya kama na mufidin ko wala buda ne kuna murakkaban to labazin istaqim kaga fi'ili ne ko akwai umarni akwai wanda aka yi umarna ko shi ne istakim anta to kaga nan lafazin ne murakkabun min kalimatain saboda haka waɗannan su ne sharuɗan kala wahiduhu idan ka ce da lafazi guda ɗaya daga cikin kalam ana ce mishi mene kalima yanzu idan ka ce kama zaidun sai ka ɗauki kama to kama ɗin nan kalima ne kamar yadda zaidin ma kalima ce walƙaulu am amma lafasin alƙaulu a ammu shine mafi yalwan ma'ana mafi gamewa fiye da mene kalima kenan za ka iya kallon kalam ka ce mishi mene ka ce mishi kalima za ka iya kallon kalam ka ce mishi mene alƙaulu mafanci wannan ko wa kilmatun biha kalamin ƙarfi am lafasin kalima muna da luga uku kalima kalma kilma to wa kilmatun kaga, kaga kilma kadi yu'ammu biha kalamun wato akan yi amfani da lafazin kilma a nufanci mene a nufanci kalam kalmar yu'ammu bi ma'ana yuqsadu daga amma ya ummu amman والمرتضى أمن إذا كان أمة إمام الشاطبي وإمام هزل الرزانة كنكلا wannan zamu iya fahimtar cewa ana kiran kalam da dan waɗansu lafuza terminologies na malamin nahawu in suka ce kalima in suka ce kilma in suka ce kalam in suka ce qaul in suka ce jumla mufida duka alfaz ne allati tustamal wa yuradu biha mene aljumla mufida kamar yadda dai mun yi shi a can ba to idan ka samu ka dauki mata rakaba min ismin wa fi'l wa harf ka ce misalin ka ce zaidun yajlisu ala kaga zaidun ismin ne ko yajlisu fi'l ne ala harfin ko to dukkan lafazi da ya tattaro ismun fi'lun harfun wani ba za ka ce mishi kalam ba sai dai ka ce mishi mene kalim shi sai duka ce mishi kalim tunda ai lam yufid ko kuma gairu yufid to mun ji kalam ajza'ul jumla kenan dukkan kalam ko jumla mufida ta tarkabu min salasi kalimatin ko to menene alamominsu da za mu iya ganewa yanzu ka mana alaman suna biljarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadil lismi tamyizun hasal biljarri suna na gane shine da jarra min allahi dhil ma'ariji kaga lafzul jalala allah da al ma'arij suna ne saboda mene jarra wa tanwin ana gane suna da tanwini ko ja'a zaidun ra'aitu zaidan sallamtu ala zaidin kaga zaidun anan suna ne saboda tanwini wa nida sannan kuma da inda ka kira lafazi watan ka zo da adatu nida a kafin lafazi to wannan inda har adatu nida ta yi aiki wannan ka ce mishi a ismun kamar ka ce ya nuhu karija diltana ya nuhu nuh suna ne saboda ya kaga ya karbi ya ya ce aiki da shi ta sa nuh ya zama lafazin ya zama munada vocative to ya zama a suna saboda ya karbi ni harfin da watan koda alaman ta shiga taimai tasiri ba taimai tasiri domin jarra idan ta shiga masuna kaga ai me maji me masunan jarra adatu jarri ko to adatu jarrin nan kaga yayi tasiri ga sunan ya mai jarra kuma ta wajen ma'ana ma zai fa'idanta da wata ma'ana haka nan at-tanwin idan kai masuna tanwini kaman zaidun kaman waladun kaga waladun to ta mai da sunan ya zama na kira kaga shigan tanwini yayi tasiri ga suna wanda yake zai ka iya karban alaman tankiri wani da da kuma nida'i ko kamar yadda mun ganin nida'i wa al sannan da al al wacce za ta shiga taimaka suna tasiri idan ka ce waladun kaga wannan ziyaran ba sananne bane ko amma inda zaka ce al walad to ya ziyaran ya zama sannan ne tsakaninka da kai wanda wanda kuke magana da shi al ta yi abin nan kenan ta yi ta bayi ta fa'idantar da fa'ida to al din nan alama ce ga suna ko da yake ko da lokaci ma in ba dai ba za ta fa'idan ba dai still dai lafazin na nan suna ne wa musnadin da kuma inda ka jingina watan da isnadi ka jingina wani lafazi zuwa ga wani lafazi idan ka ce abdullahi ka jingina lafazin abdu a jikin sunan Allah ko to abdu suna ne baitullahi baitu suna ne saboda ka jingina a jikin in ka ce kama zaidun ka yi isnadu mene fi'ili kama zuwa ga wane zaid to saboda haka zaidu suna ne saboda an yi isnadin fi'ili zuwa gare shi so suna zaka iya jingina mai suna zaka iya jingina mai shi fi'ili zuwa gare shi haka nan ma zaka iya jingina mishi abinda yake matsayin kamar sifa kamar idan ka ce zaidun ka'imun kaga isnad menene ka'imun ga wani ga zaid saboda saboda khabar ne ko to lilismi tamyizun hasal wa muslim lilismi da inda aka jingina kalma zuwa ga suna hasala tamyizun yanzu bambanci tsakankanin suna da sauran yan uwansa fi'ili da harafi ya tabbatu kenan da waɗannan da alamomi ne na suna sannan kuma mun ji tanwini ya kasu akwai tanwini tamkin shine wanda yakan zo ma sunaye mu'rabai kaman zaidun amrun waɗannan kaman baitun ana ce musu tanwini tankir a tanwini tamkin tamkin akwai tanwini a tanwin iwab akwai tanwin tankir shi ne in ka samu suna kamar misali alam in ka samu shi ko da ke ba duka alam ba ne akwai alam din da idan ka samu tanwini to sai zama na kira kun bancin nan ko Allah ka samu dace duka dai suna nan a cikin mu duba babin karke can a wajen mulhatul iraq duka hariri ya kawo sarcin mulhatul iraq to sannan kuma ibn malik ya ci gaba da cewa bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuna akbilan na fi'lin yanjali yanzu nuna mana alamomin menene yanzu fi'li bita fa'alta idan ka ce kataba zamu iya gane kataba fi'li ne ko ba fi'li bane idan muka jingina shi zuwa ga lamiri kamar ka ce katabtu katabtu to fi'lin kataba fi'li ne ya tabbata fi'li ne me yasa saboda mun jingina zuwa ga mene lamir raf'in mutaharrik katabtu katabta katabti ya fita ko wa'atat sannan kuma inda kamanna mishi ta utanis afala yanzurun ila ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa wa ila jibali kaifa wa ila ardi kaifa kaga waɗannan filola ne da aka manna musu ta utanis ko wa yaf'ali da kuma ya'ul mukhataba in ka ce udkhul mace sai ka ce mutumi ne udkhuli to kaga yawon din nan na nuna lafazin udkhul din nan fili ne saboda ya karbi yawon mukhataba wata ma'ana saboda mun jingina mishi yawon mukhataba wa ya maryamu kunuti lil biki wasjudi warka'i mar raki'ina na'am so waɗannan alamomin fili ne wa nuni aka bilanna da kuma nuni tawkid la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutu la yansurunhum wa la nasaruhum la yawallunna al-adbara kaga la yawallunna fi'li ne saboda nuni tawkid la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qabl min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kaga la tublawunna wa la tasma'unna fi'li ne saboda nuni tawkid ko fi'ilin yanjali to tunda mun gane fi'ili alamominsa akwai damir rafi mutaharrik akwai ta'u tanis akwai ya ya'ul mukhataba akwai nun tawkid to ashe yanzu al'amarin fi'ili ya bayyanantu mana ta hanyar bayyanantun alamominsa shine ma'anan yanjali fi'ilin yanjali fi'ilin yanzu fi'ili ya bayyanu ma'ana alamomin fi'ili sun bayyanu وسواهم الحرف كهل وفي وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم تو الحرف سواهما حرفي shine kuma bayan fi'ili da ismi ma'ana shi harafi ba zai iya karban alama daga cikin alamomin suna ba ballata na alamomin fi'ili shi yasa hariri ke ce mana wal harfu ma laysa lahu alama fa qis ala qawli takun alama ka hal hal harafi ne ba za ka iya musamman shi alif da lamba ka ce alhal wanda ba taba jin shi ko ƙauyen ya kawo da eh ko halun ka sa tanwini shi ma ba taba ji ba zai yi ba wa fi fi ma harafi ne lamma haka to sannan za mu iya gane harafi idan ya zo kafin fili mudari ko duba fili ma zai harafi bai shiga masa fili amri harafi bai zuwa kafin shi amma fili mudari ba harafi na zuwa kafin shi akan samu annawasir ko annan idan kai suka suka zo kafin sa to kaga wannan shigin zuwan annan idan kai kafin kalma su mata tasiri ta wajen lafazi da wajen ma'ana yana nuna cewa wannan kalmar mai cici fili ne ka misali an azhaba an azhaba to azhab fili ne saboda mene an ka misali fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu taf'alu ɗin nan fili ne saboda lan ta shiga musu kuma lam ta shiga ita maka ban ƙwarin sautula a ai yanzu eh ko da eh na'am fili ma zai harfi bai shiga musa masha Allah masha Allah akwai akwai abin da da ce harfa ba sa shiga masa kaga qad sami'a ko kuma a nan harufan nake taɗi ko kuma a taita kace kawai ba dukkan harfa ne suke shigan ma sun musa ba amma shi ko fili abu shi fili mudari ba galibi harfa suna shiga sai mai tasiri lafzan wa ma'anan amma shi kadfa yakan yi tasiri ga fili lafzan sai dai tumin jihatul mene ma'ana ne kawai ke so in dai fili harafi za su shigan ma za zo kafin kalma su mata tasiri lafzan wa ma'anan don Allah da filin mudari'i ne so ku kenan in suka yi tasiri amma min jihatul ma'ana kawai to ba zai zama da dauya ne za ga filin mudari'i ne sai dai madi kawai Allah ka samu dace na'am wa fi wa lam lam da fi harafi ne to shi fi'il mudari'un yali lam lam sai ka ce lam yali fi'il mudari' za ka yi gaba da bayanin ribas za ka yi kun gani fi'il mudari yali lam sai ka ce lam yali fi'il mudari shi lam yakan zo kafin fi'il mudari kamar lam yajlis lam yadhhab lam yalid wa lam yulad ina misali sai ka cire wannan kafin din kamar na shi a jikin lam din still sai ka ce kalam ya kalam ya sham mun fahimci shi ko to shin menene alamomin fi'ilai ga alamomin fi'ilai nan wa madhiyal af'ali bi tamiz wa sim bin nuni fi'l al-amri in amrun fuhim to wa mayyiz mistin nan suka ce mayyaza yumayyizu ne ay wa mayyiz madhiyal af'ali ka bambance fi'il madhin daga cikin sauran daga yan uwansa guda biyu amri da mudari bita da zamir rafin mutaharrik katabta to da muka sami ta ya haɗu da mene ko kuma kataba ya haɗu da ta'un ko to kataba din na fi'il madhi ne ba zai zama mudari ba ballanta na amri katabta qara'ata jalasta mun fahimci nan ko kenan fi'il amrin yana karban damir raf'in mutaharrik ana isnadin shi zuwa ga damir raf'in mutaharrik da kuma na tashi gama nuni ne suwa ma tashi ga tunda damirai ne dukansu ka bambance fi'ili madi da damir raf'in mutaharrik shine bita bita'i akwai akwai alhamza wasim bin nuni fi'il al'amri wasim daga wasama yasimu sim ai sima simatan shine masdar zamu zo kalman gaba wasim kayi alama ga fi'il al'amri bin nuni da nunin kenan shi fi al'amarin alamarsa shi ne karbi nuna tauki izhabanna ukhrujanna mun gani? tawai fi'ilin tamshi in za ka jingina mai amurin tamshi mashayamshi imshi ko? to ka isnani zuwa ga nuna tauki to idan ya imshiyanna jazakumullahu khaira imshiyanna Allah ba da da imshiyanna kun gani yawwa imshiyanna kaman ramayar mi irmi irmiyanna da ayadu udu wanna jamil barakallahu fiku yan wadi lugan ne fuke ne ba in baka kiyaye ba kana larabci sai ka zo taukidiyar lokaci abin sai sarkaki barakallahu fikum to wasin bin nuni fi ilal amri kai mafili amri da alama da nunin in fuhima amrun amma idan aka fahimci umarni daga kalma kenan idan kalma tana fa'idanta da umarni har za ta iya karɓar nuni taukid ta zama mene fi'il amrin wal amru in lam yakul lil mahal fihi hosmun na hasa wahal hayahal akwai lokacin da kalma za ta zo tana fa'idanta da umarni ma na za ita iya za a iya fahimtar umarni da gare ta amma ba za ta karɓi nuna tafkid ba to na ana ce mishi ismu fi'li amrin ismu fi'li amrin kaman sah sah yana da ma'anan uskut kaman katabi yana da ma'anan uktub to amma nan ba za su karɓi nuna tafkid ba kun gani to sai ka ce ismu fi'li amrin shine ma ne yake cewa wal amru shi fi'li amri mana akwai inda amri kan zo in lam yaku muhallan lin nuni idan ya zanto babu muhallin da nuni za ta shiga ma'ana fi'li ba zai iya karban fi'li a kalma tana fa'idantar da umarni amma ba za ta karbi nuni taukid ba fihi cikin sa to huwa ismun ana ce mishi ismu fi'li amrin na hauka misali ka ce sah sah wannan ismin fil amr ne saboda ba zai karbi mene ba ba zai karbi nunin tafkir ba ta ai zaka maka iya cewa zaka iya cewa sahin sahin ya karbi mene tanwini ko to kaga tanwini nan daga cikin alamomin fi'ili ne koko ismi jamil jiddan shi yasa ya halasta ka ce sahin ya zaid amma mu gane in ka ce sah da iskan ma'arifa ne wannan ma'ana uskut yanzu kai shiru yanzu amma in ka ce ma mutum sahin da tanwini to ko da bayan shekara ne ya shiru ya yi daidai domin ka ce sahin ma'ana kai shiru amma baka ayyanantar mishi da lokacin ba saboda haka sahin na kira ne ta wajen mene ta wajen zamani ya bi da ko sah fi'il wannan ismu fi'il amr ne saboda mene li'annahu la yaqbal nun taukid wa hayyahal shi ma nan ba za ka ce ismu fi'il amrin ba sai dai ka ce ismu fi'il amr saboda mene saboda ba zai karbi nuni taukid ba to mun ji cewa suna kashi biyu ne ko akwai mene akwai mu'rab akwai kuma mene akwai mabni to suna mu'urbi suna mabni rishi ne daga mu'rab domin mu'rab la yahtaju ila sababin la yahtaju ila dalilin shi bai bukatar dalilin za a ce mishi mu'rabi ne amma mabni shine yake bukatar dalili za a ce mishi mabni ne saboda haka mal aslu fi kima المورب هو الأصل والمبني فرع منه لأن المورب لا يحتاج إلى سبب ودليل والمبني يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى سبب ودليل to shine zai kawo mana dalilan da suna kan zama mabni akwai dalilai guda shida to amma shi anan ya kawo mana guda hudu ne kawai to ga dalilan nan ko kuma ga karkasuwan filin a sunanan ya ce wani su mummin ga mu'urab to kila wanda ce to ai ni ban san mu'urab ba in aka ce mu'urab kalma ce wajen za ta iya daukan wasu sila guda uku fili ne koko suna kamar idan ka ce ja'a zaidun ra'aitu zaidan sallamtu ala zaidin to kaga zaidu mu'urab ne saboda ya dauki wasu sila guda uku raf'a da nasba da menene da jarra ko ko ka ce lam yajlisu ba rafa ba lam yajlis ba ka daure su ka zo da jazuma ba ko kuma ka ce lan yajlisa ba ka zo da nasba ba to yajlisu fi'li mudari ne kuma murab ne shi to mabni ba shine ma yalzamu harakatan wahidatan tariqatan wahida dukkan kalma idan ta dauki wasali guda daya a koda wani hali to ka ce mata mabni to shine malamin yana mana bayani zai mana bayanin nau'in kalmomi biyu mu'rab da mabni sai ce wal ismu suna kaga suna minhu mu'rabun akwai mu'rabi daga cikin sa wa mabni akwai kuma mabni daga cikin sa saboda haka al ismu yanqasimu ila qismaini wa kuma al mu'rab wal mabni to mal asma asbabul bina sune zai kama yanzu li shabahin min al hurufi mudni li shabahin suna kan zan mabni ne li shabahin saboda wani dalili mudni wanda yake yayi kusa mana mai kusantuwa mana ya yi kusa benin hurufi da harufa kenan idan suna ya yi kama da harafi to sunan nan zai zama mafini ta wajen lafazi ne ko ta wajen mana suna ƙa'idar tana cewa idza ashbaha lismul harfa buniya idza ashbaha lismul harfa buniya idan suna ya yi kama da harafi to sai zama mafini to ina dalilan ko kuma ina inda suna yake kama da harafi shine sai ce mana kashabahil wada'i fis mai ji itana kashabahil wada'i kaman kamanceceniya ta wajen rubutu fis mai ji itana a sunayen nan guda biyu lafuzan nan guda biyu na ji itana misali idan muka dauki kalmar ji itana asalin ji itana menene ja'a ko to ja'a fili ne ya da larmire guda biyu akwai ja'un jigita ko jigiti ya dauka sai kuma na ko yanzu ku dubi ta'ud din nan na jigita ai an rubuta shi ne da harafi guda ne ko to yanzu ka dinka da ki ba'ul jarri afwan ba'un daga cikin rubul jariya ko ta'un daga cikin rubul jariya ko kuma sa'un ya zo din utursi kamar shi ne ka shabar bilbodi kamar kamanci ce ya toje mene rubutu to tun da tawon din nan ta yi kama da harafi ɗaya daga cikin rukun da iya wajen rubutu to tawon din nan mafini ya ce ana alfati ko kasi idan ka ɗauki na kaga mawdu'un ne ai maktubun ala harfai ko kuma an nuna wal alif ko yanzu idan ka je ka ɗauko da alif ba su kama ba to shi kenan ne kaga nafin nan mabniyun ne idan ka cika da kofi shi ma mabniyun ne ko saboda mazu ne ala harfai ya fita ko to wannan shi ne ake ce mishi ashabahul wad'i kamanceceniya ta wajen rubutu suna yayi kama da harafi ta wajen rubutu to don haka sunan sai zan mafni lamiri ne kuma wal ma'anawi akwai kuma abin da ake ce mishi ashabahul ma'anawi ashabahu al ma'anawi kamanceceniya ta wajen ma'ana shine sai suka bada misali ashabahul ma'anawi suna yayi kama da harafi ta wajen ma'ana sun kasa shi kashi biyu akwai ma ashbaha harfan maujudan akwai kuma ma أشبه حرفا غير موجود to suna wani lokaci da ya haɗu yakan yi kama da wani halittu da larabar suka samar da shi misali ta shabahil ma'anawi fi mata ko fi suna yanzu kaga mata daga cikin ma'anonin ta akwai mene istifhami ko matasafa yaushe ne za a tafiya yaushe ne kagananta mata ta yi kwanar da interrogation tambaya ko to akwai harfa da laraba suka fito da su da suke ake amfani da sojin tambaya akwai kamar mene kamar hali kamar ma kamar mene kamar hamzatul istifham kaga ayi mata ashbahat hal wa ma wa wal hamza fi dalala ko saboda haka mata mabni ala sukun limadha li'annahu ashbaha harfan mawjudan li'annahu ashbaha harfan mawjudan sannan kuma lafazin huna sunani wa huwa zarfun yadullu ala makan aka ne ko ko da nan na mutawassit hunaka ko na can bisa hunalika hunalika tablu kullu nafsin utika e wannan ismi bishara ta wasu hadhihi hadhihi tika tilka ko jazakumullahu khaira to idan muka duba da kyau kuna hadha ismun wa huwa yadullu ala makan to yanzu akwai wani harafi da laraba suka fitar da shi wanda yake nuni a kan harafi kamar yadda gurin ke nuna babu shi ne ma'ash ba harfar ganin mun bai cin ko akwai wani tarin wani tafi manzo mata zawawi to kai ku samu wannan insha Allah zan za a tuta manzo mata zawawi akwai ina jin kabasun daga cikin shiro na shi biyu akwai kabas kabas mene ne kuma iyaye a cikakken sunan ba shi wannan akwai littafin musulun lab na ibn sham ko kuma makamancin wannan to shine shi mai littafin sai ya dauki dalalatul huruf huruful jari ko ne na akwai abin da yake karantarwa ma'ana da yake dauke da shi to shine sai ya wake su a cikin littafinsu da ma'anonin gaskiya risalar tana da matukin kyau tana da matukin kyau din na ɗaya daga cikin abubuwan da ba mu kiyayewa duk wani harafi da gani an ce hurufin nasbi ko hurufin jarri ko hurufin jazmi kowanne akwai ma'anan da yake karantarwa nunarwa idan ya shiga makalma to zai amfanar da wannan ma'anan to mun fahimci wa shabar wal ma'anawi ko fi mata wa fi huna wa kan ya batun anil fi'il bila ta'assur sai kuma nau'i na uku nau'i na farko ashabul wada'i kamanciciniya ta wajen mene ta wajen rubutu ashabul ma'anawi ta wajen ma'ana ko sai kuma ashabahu bin niyaba ashabahu niyabi a sami kalma ta zo ta kofe makon tana aiki irin na fili kawai misali idan ka ce idrib zaidan idrib ai wannan fi'il amr ne ko zaidan suna ne wannan ko ga tanwini bil jarri wat tanwini wan nida wa al wat tanwini kaga wannan suna ne to yanzu nan tambaya asali suna ya kamata ne yazo da suna mu'rabi ya kamata ne yazo da rafa a ce zaidun to anan me ma zaidun nisba mun gane to wannan fi'ilin shine ma zaidun nasaba shi yasa kan ce ma wannan fi'ili wanda yake wanda yake nasaba ga mu'ulisa fi'il muta'addi muta'addi shine transitive verb transitive verb mun kwanci wannan ko adalla to akwai sanda za ga an zo da suna yayi aiki irin da fi'ili amma ta wajen ma'ana ba da ba ba ka misali mu je duk faɗin madaukin Allah madaukin sarki da yake cewa wa darbar riqabi wa darbar riqabi wannan darbar din yana da ma'anar menene idribu rikaba fa idan lakitum alladhina kafaru idan kuka hada da kafirai to ko ku biyu yayin su kawai kaga umurni ne yayi torbara to amma kuma ikon Allah ga wannan ga wannan lafazin ya zo ya yi aiki da mudi'inin na fili ko to amma mu duba da kyau kamar yadda nan idrib fili amurin ne ya yi nasaba ga hudunsa to nan darba shi ma suna ne nan amma ya yi kuma da fili ta wajen ma'ana saboda ya yi tasiri ga wannan wannan yana matsayin mafuli biyu ne shi ma ba to amma ina nasu ba kaga shi ne shi ne ke ibn malik ke nufi ne wa kani ya batin wa kani ya batin da inda suna ya maye niyaba shi ne mayewa ya zama substitute makwafin suna ne zai zo da ma'anar fili amma kuma ba zai mafulin bin shi na suna ba shi ne wa kan ya batun anil fili bila ta'athur ta'athur a nan shi ne adamun nasiru na mana ya fita? to Allah gara fahimta da mu to akwai waɗansu sunaye da ake ce musu al'asma'ul masula relative pronouns al'asma al-mausula su ne kamar mene su ne kamar allazi allati allazani allatani allazina akwai wanda suke cewa allazuna ba allazuna sai dai wannan bai shahara ba akwai kuma mene alla'i allati Allahi jami'in jami'in shi ne allawati akwai ma akwai mai ko? to yanzu zai iya yi wa kaɗa ko allazi misali ko ɗaya daga cikin suka ce ja allazi a tsaya haka jimlar ta cika? amma za ta jimlar ta cika ko? me yasa saboda allazi ɗin ma'anarsa ba zai fita ba ma'anarsa ba zai taɓa fitowa ba har sai an kawo jumla a gaban shi ja allazi mene allama ne wanda ya karanta da ni yazo to kun gani allazi din nan suna ne wanda yake kullum yana buƙatar wata jumla ta zo a gaban sa ita ce za ta cika samanansa to shi yasa ake ce musu al-asma al-muftaqira domin iftikar shi ne neman abu nema a kudi wa fakir fakir ya kudi na neman ko al-muftakir abinda yake neman wani abu to saboda haka Allah waɗannan duka al'asma'ul musula ɗin ana ce musu al'asma'ul muftakira ko da wani zai ce zai ce muka to ko tana zuwa jin albiya mai waɗanda suna ne suna ne ake ce musu al'asma'ul muftakira da ka ce al'asma'ul musula ko in mai cika in mai cika son gaba kai sai ka cika son shi Allah ka samu dace to su waɗannan sunaye ne waɗanda tun asali balarabe ya ije su amma kullum suna buƙatar jumlan da da su ne manan sai kuma mace da ko to shine ashabahu liftikari suna ya zo ta wajen ma'ana yana buƙatan jumlan da za ta cika ma'anansa wannan duk mun yi a baya ko sannan kuma sai muka ji a gaba bayan ya gama magana akan morab a mabni ya zai magana mana magana akan ma morab ko akwai ashabahul ihmali akwai ashabahul jamudi jun suna ya zanto jami la ya tasarraf la ya ti min musanna wala jam to mu shi ma mabni an gane ko wa mu'rabul asma'i suna mu'rabi daga cikin sunaye ma qad salima wannan aliful itlaq ne shine sunan da ya kubutu min shabakil harfi daga kamanceceniyar nan ta harfi mana shi suna morabi kwata-kwata bai kama da harfi ba mafumul mukhalafa na nuna shi suna mabni yayi kama da mene da harfi mun gane madalla ka ardin kamar lafazin ard ai wannan to idan ka dauko ashabul wada'i yanzu akwai harafin da ake rubuta shi da kalman ardu tana da harfa nawa ne uku ko to yanzu akwai wani harafi daga nan har misra da ake rubuta shi da bakake guda uku harfa uku babu babu babu wani harafi da ake rubuta shi da harfa guda uku mun gane to ashe kenan kaga halumma wannan eh fili ne wannan koko harafi fili ne eh halumma shuhada uku ko na? halumma ilaina halumma fili ne a mata suna ne ai mata suna ne kun gani? matalla to baran da na fitowa da shi babu wani harafi da yake kunshi da harfa guda uku duka sai yayi to bara fito da shi sosai kuwa kaga wani zai ce to ai ana harfa uku ne a to amma dai ai dai mutalli to ba a magana shi anan jazakumullah khairan wa mu'rabul asma'i ma qar salima suna mu'rabi shine wanda hakika ya kubutu min shabihil harfi daga kama da harfi suna mu'rab bai kama da harfi ba ta ko ina kamar lafazin ardu kamar lafazin suma suma luga ne na ismu domin kalmar ismu kama a ce masmuka ko ismu suna ka iya cewa wasmu ka iya cewa sumu ka iya cewa suma duka dai suna ne yanzu lafazin suma ai harfa nawa ne harfa uku ne kun gani harfa uku ne suma tasgirin shine sumayya a suma ne suma suma shi ne alasar inshallah an shi yasa na so ku samu can nuska din wannan na turo ko wannan turo mu haƙƙa ce gaskiya to alama daga cikin alamomin daga cikin fi'ilai din nan wanne ne mubni wanne ne murabi wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya wa arabu mudari'an in ariya mun karanta a cikin annahul wadi al huruf kulluha mabniya ko wa kadhalika af'alul madiya wal amr to shine anan sadrul baiti kici mana wa fi'lu amrin kaga shi fi'li amri wa mudhiyin da fi'li madi bunya su mabniyin an gina su mana a kodon hali su mabniyin kawai wa arabu mudari an amma al asl fil mudari al irab shi fi'li amri murabi ne amma akwai halaye guda biyu da kan zanto mabni shine idan tasala bi nunin niswa wa nunin tawkid ittisalan mubashiran ittisalan mubashiran wa arabu mudari'an shi fili mudari samir shi mu'rabi amma in ariya idan ya wofintu akan ce ara ya wofintu da wani abu bai sadu da wani abu ba kun gane ara ko ara ya aika jarrada an shay mun gane to in ariya ai illam yattasil bi shay'in kenan na nuna shi fi'ili mudari'i idan bai haɗe da lamiri ba mu'rab ne ko kuma bai haɗe da nuna tawkid ba amma in ya haɗe da nuna tawkid haɗuwa kai tsaye mabni ne in ya haɗu kuma da nuna nisuwa mabni ne yubna ala halittayn ko to shine in ariya min nunin tawkidi idan bai hadu da nunin tawkid ba haduwan nan mubashirin kai tsaye wa min nuni inafin kuma sannan ara min nuni inafin wato bai hadu da nunin nunin nunin nisuwa ba ka yaru'una kaman ka ce yaru'una ayyufzina man futin kaga yaru'una wannan fi'lu wani iri ne yaru'una fi'lu mudari wa huwa mabniyun ala madha wa huwa mabniyun ala sukun litisalihi ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyinaka to kaga yubayyinaka ala an la yushrikna billahi shay'an wala yasrikna wala yasmina wala yaqtulna wala ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف دك waɗannan filolan mabniyai ne mudari ne ko mabniyai alal sukun ko litisaliha bi binunin niswa mafhum hada to da wannan misali ne kafin ci gaba wanda yake zai kyau hukunci idan ka ce aya ta ce latubulawunna ikon Allah amma nan sai mun ga harafin karfi ya zo mutumu kun gane ko to wannan fili mudari ne ko amma kuma an nuna mana dun fili amri mudari idan ya dinga min tokini mabni to amma nan latubulawunna shin mabni ne ana ko kuma anan morabi ne mai yasa saboda nun fili mudari bai haɗu da nun toki kai sai ba akwai waɗansu harfan da ka shayi daga cikin harfa akwai wawon me zai nuna mana akwai wawon jama'a da ka shayi saboda damar nan musamman suka ce asalin shi idan da wajen ƙulani ne lattubu la wu nan lattubu la wu nan na an samu ginin guda na daya biyu uku inda biyu ne sai a ce mutum mata gani ko to amma ba a samu nunin biyu ba sai aka samu uku sai a ce mishi mene amfara jami'i ko fadilla eh wawu da yace wannan wawu jama'a ce wannan kuma harafin harafin illa ne yayi idan ka ce bala ba ga alifin ba dai wannan yana nuna ga yadda ake rubuta shi nan bala bala da alifin tawila iri ne kun gani amma in ka ce bala afwan bala da alifin tawila yana nuna asalin shi wawun ne bala ya bulu bala ya bulu mafhum hada masha Allah to yanzu nan me ya faru kuma to sai suka ce to anan babu wata kalma da take da harfa guda uku a jere mutum a jere mutum tarihi kun gani ba wata kalma take da harfa guda uku amsal eh sai dai samu ta mafilani lada basna lada lada basna kun ga to to sai suka ce a share kun ga nunin din na ai tace alamatu rafi ko sai a share nunin din na to yanzu wawu ai saki na ce wawu jama'a ga nunin ta farko mu khaffafa din da daga cikin nunin su ai ita ma sakina ce ko kun ga sakinan suna sai suka ce to yanzu abin da za a shi idigamin nunin din a cikin nunin din nan shi yasa ga nunin nun tawkid mushaddad ne to suka ce har ila yau dai ba a kubuci ba dake itikafu sakini to yanzu me za a yi a share wawul jama'a to tabbatuwan karken fi'ilin wawun din nan da dhamma ke nuna filin bai haɗu da nun tuki kai tsaye ba to saboda haka nan filin murab ne me yasa ya zama murab saboda da min tasil bil mudari ittisalan mubashiran ba su ne kuka fita haka ma mace tarayinna anti tarayinna a in ba mu cire nun toki zai ba mene anti tarayya anti tarayya anta tara kai kana kallo anti tarayya haka ne ko kai kana kallo to sai kana san kai toki shi toki shi da nuna to idan ka tauhidin sununan za ka ga in fi'ilin ya haɗu da nuna kai tsaye to dole za a share ya hukunta to kuma zai zai zai zai rikita tunda ina alaman fi'ilin an jingina shi zuwa zuwa ga nun tafid ne a nuna na na mukhataba ce saboda yawan mukhataba to yawan mukhataba nan ba zai yi a share ta ba to shi yasa su suka bata su suka mata kasra taraina sakina ce aslan ko to ai nan nun tafid nun ibada ce an nune ni kuma dai sakina ce ai ko to kaga idan an bar nunin nan aka bar yaron nan da spoon nunin ta farko daga cikin turki da spoon kaga ita ka sake ne ko to sai suka ci to ita yawon da sai mata kasra tarayi tarayinna anti tarayinna ma za ya hadu fi hadal walad wa limadha abaiti an tuhdhirinahu an tuhdhiri nahu ko aka ne ba sani ba an kwanci nan to shi ma ana fili amura fili mu zaji ana murab ne amma shi inda ka ji an ce latar habanna nan nun tafi a fili mu zaji ana murab ne ko mabni saboda an samu ittisali ne amma inda za a ce maka latar habunna murab ne an me yasa ba sami kisani ba shi mafuma ta wannan gurin akwai dan sarkiya amma in ka fi shi a hankali da aka yi maka bayani zaka rike na'am shek eh yawwa afwan ba mali irabi ba in ka zo zaka yi irabin la tublawunna allama ulamul qasami wa tublawunna suka ce fi'ilun mudari'un marfu'un bin nunin mahzufa to me yasa ka share nunin din litawalil amsal saboda an samu jerantuwa bibiyan nunin guda guda uku a jere shi yasa sai aka share nunin rafi mafhum barakallahu fikum ya fita ko ina jin waɗannan sunan muka dauka to to alhamdulillah bayan muraja'a ga baitinmu nan na gaba warraf'a wan nasba ja'alan i'raba lis wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa minhu dhu fathin wa kasr wa dhu kasr wa dam ka aina amsi haythu was sakinu kam to mun ji fi'il madhi mabni mun ji fi'ilin amrin amr mabni mudari mu'rab ne aslan amma akwai halaye guda biyu da yake zanto mabni ko to ina kuma shi harfi man aslu fil harf shine sai ce mana wa kullu harfin mustahiqul lil bina kowane harfi ya cancanta ne zama mabni ma'ana al huruf kulluha mabniya hurufun nasbi huruful jarri huruful qasami hurufut tahdhid hurufi menene ma dai daga nan har sudan ka tafi ita ce ka'ida mukarrara ka'idatun mukarrara duka huruf mabniyai ne shine ibn malik ce mana wa kullu harfin mustahiqul lil bina kowane harafi mai cancantan gini ma'ana kowane harafi ya cancanci ne zama bini a cikin nahau lil bina'i ne akwai alhamza sai cire saboda matsalan abin nan waka ko wal aslu fil mabni an yusakkana to kila wani zai iya cewa to menene asali ga suna mabniyai tun da akan ce mabni ala al-fathi mabni ala al-kasr mabni ala al-dhammi to man aslu fil fil fil mabniyat ko kuma man aslu fil bina shine ibnu malik yace wal aslu fil mabni asali ga dukkan suna mabniyai an yusakkana shine a zo da su da sukun mana al-sukun huwa al-aslu bina amma wannan ba zai hana a samu mabni ala al-fathi ko kasr ko dhammi ba shi ne sai ce wa milku daga cikin kalmomin da suke mabniyai akwai dufatin akwai wanda ya mayati mabni al-fati mayati mabniyan al-fati kaman fi'il madhi kaman al-mudari al-muttasil bi nun at-tawkid ittisalan mubashiran shi ma mabni ne al-fati to sai kuma menene mabni al-fati fi'il madhi al-mudari muttasil binun nis binun tawkid ittisal mubashiran ko nunin niswa ita ma mabni mabniya ce al-fatihi nunin niswa ba nunin tawkid thaqila mabniya ce al-fatihi to daga cikin mabniya akan akwai kalm akwai wanda kan zo mabniya al-fathi mabancin nan ko wa dhu kasrin akwai mabniya al-kasri kamar menene kamar amsi a wajen malaman hijaz saudiya da daudaki da wanda suke mujawara da su amsi mabniya ce alal kasri akwai hazami idan qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami ya kamata mai wakan ne ce idan qalat hazamu fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazamu hazami sunan mace ce wata mace ce a lokacin jahiliya ta shahara da gaskiya shine sai mai waka yake siffanta ta cewa ita mai gaskiya ce kuma da cewa duk abin da ta faɗa shine gaskiya idza qalat hazami in hazami ce magana fa saddiq wa ku haku gaskata ta fa innal qauma qawla saboda magana ta gaskiya ma qalat hazami in shine abin da hazami ta faɗa kun gane to saboda haka amsi hazami duka mabniye ne al-kasri da kuma sunan da suka zo suka zo a matsayin aibi ga mace kamar macen da take fajira sai ka ce fajari fasaki jamil fajari fasaki da kuma wanda ke nuna recommendation yabo kamar wabari afwan wabari halaka ne ko eh na fakhari a banda wannan fakharun ne insha Allah ta'ala ai ba masmu'ai ne ba masmu'ai ne sai wanda aka ji laraba su zo da su in ka sami alfiyan suyu'i farida da sharhin ta almatani sa'ida yana da kyau ku same ta ibn zo ba a cika samun alfiyan ba amma akwai ta akwai a internet kawai ka sa alfiyatul alfarida kawai farida sai ka sa pdf ka tura za a tura maka in ka tura kai ma za a turo maka akwai shiruhinta akwai alminalul hamida sharhinta ne akwai kuma almatali usa'ida shi da kan shi ya rubuta bayan ya rubuta kuma ya multafin sharhi cikin mujalladi biyu ko juzuyi biyu kun san sayudi yana daga cikin mutanen da in ya rubutu gaskiya ba kowa yake daukan littafin shi sharhi ba gaskiya to shi yasa yayin sharhi abin su kamar ibn hisham ne shi ma bi qatarun nadada shuzuru zab da mugni libi da muslim muslim tilab akwai imam suyuti ya rubuta alfiya ko ta musalul hadith ko bayan ya rubuta sai ya sharhi da kanshi amma bai gama sharhi ba Allah da kanshi sunan littafin shine al-bahrul ladhi zakhar tekun da ya cika ya basu malamai sun ce gaskiya da ya kammala wannan littafin to zai zama ibn taymiya ne biyu ma musuyuti ba to Allah ka samu dace bai gama ba amma an kammala sharhin za ka iya downloading ɗinta to da gaskin mabni akwai mayati mabni al-fathi wa dhukasna akwai mayati mabni al-kasri wa dhammin akwai kuma wanda yakan zo da mabni al-dhammi ko to da ka ce ina man salim mabni al-fathi sai ce ka aina kaga aina zarfu makana mabniyin alfati ko to ya ce can wa kasirin wazo kasirin ko kamar amsi mabniya ne alkasiri da kana har sudan din da za ka amsi mabniya ne alkasiri ja'a amsi ra'aitu amsi jawastu amsi ba zai daki wani wasali ba sai kasra to wa dhammin ko sai ce haifu haifu din da gan shi ma zance basi mafi karfi mabniya alal dhammin wasakin akwai kuma mabniya alal sukun kaman mene kam shikenan allaf wa nashru wa raf'a wa nasaba ja'alan i'raba lismi wa fi'lin nahwu lan ahaba wa lismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'l bi an yanjazima to ga wadansu misalai nan za mu kawo kalma ta kasu kishi nawa ne ogo masha Allah akwai ismun akwai kuma fi'ilin annawar iraq guda nawa ne guda hudu ko akwai raf'un akwai nasbun akwai jarrun akwai kuma jasmun za ka yi samun suna zo da rafa ko fili ma zai ɗauka rafa suna zai ɗaukar nasba ko fili ma zai ɗaukar nasba amma jarra yake mutum ga menene jazma kofa ai shi ne makaranta a cikin nawa da biyu arrafu wal nasbu yashtarikani fil asma'i wal af'ali wal jarru yaqtasu bil asma'i kama yaqtasu al fi'lu to karatu kenan kaga wani fannin sai ya taimaka maka wani fannin akwai ina jin cikin biology ne ko akwai genetics ban iya kiyaye an yi akwai topic da za a fita maka da wani diya da kamar genetics ne ko? eh? genotype ne? yawa exactly to exactly through shi ne sai da fita da wannan dila ya gari da rafa aro kaga yana nuna suna yana nuna nasiba kuma yana nuna rafa suna da fili ko amma jarraba jazma kuma shek na'am inda ka san gado suke rawa eh ai wato watan shi zaure karatun zaure daga cikin advantages nasu in dai zauren ne hakika inda ake da figin wafin za su yi makomi dalla-dalla yadda ka san da safiya ka suke ai malam ma sai ka je wurin rabon gado ai zauri to Allah ya saka malamai to shine ma ibnu malik yake son ya nuna mana wannan yanda suna suka yi tarayya wajen fi suna da fi'ili suka yi tarayya wajen rafa da nasba amma jarra ta ke bantune ga suna kamar yadda fi'ili yake bantune da jazma shine sai ya ce mana wan nas war raf'a wan nasba ja'alan iraba to waja'alan ar-rafa'a kun gane kun kun kun takaddimu ta'khir ko waja'alan ar-rafa'a ka sanya rafa'a ta zanto wan nasba da nasba i'raban alaman li'irabi lismin ga suna wa fi'ilin da fi'ili wato ma'ana suna tana daukar suna na daukar rafa'a yana daukar nasba fi'ili ma na daukar rafa'a yana daukar nasba haka ne ko nahau lan ahaba kaman kace lan ahaba kaga ahaba wannan fi'ili ne ko ya dauki mene nasba saboda lan ko to kaga bai kawo na abun nan ba akwai wata alfiya da na fi son fiton ku da ita Allah ya bani iko ba shi ma yana cewa to Allah dai ya jigan malamai wani su makad khususa bil jarri taqdir baki shine wa kad khususa lismu bil jarri kawai suna an kebance shi da jarra ne ma'ana suna shi ke zuwa da wasali kasa in Allah da ko ko kauyen sun duka je ka ce yajlisi ta ce maka ba daidai ba te ka saba fi jarra da Allah shi kyauta kama kadi khususan fi'lu kamar yadda fi'li yake bantu da bi an yanja zama bi an yanja zama ai mishi ai mishi yazo da yazo da jazma lam yalidi wa lam yulad kaga yalid yulad sun zo da jazma ko saboda lam Allah ka samu dace ya fita bitin ko farfa bi dhammin wansiban fathan wa jur kasaran ka zikirullahi abdahu yasir in duba yanar naka ba matsala ko na ɗan taba ni da hannuna ba matsala ko to alhamdulillah na'am warfa bi dhammin wansi ban fathan wajur kasaran ka zikirullahi abdahu yasir farfa mun ji suna yana zuwa da rafa ko to kai rafa'a ne da dhamma kaka kan ce fa'ilun marfu'un bi dhammatin zahira wato suna fa'ili wanda aka mishi rafa da dhamma to kaga ne asalin rafa'a na ita ce mice ce ita ce dhamma wansi ban fatahan sannan kuma kai nasba ga fataha kai nasba ne da fataha me yake daukar nasba fili suna ma yana daukar nasba wa jurra kasran kai jarra da kasra to ina ne misalin inda aka yi jarra da kasra ko kuma inda aka yi misalin waɗannan ka zikrullahi abdahu yasur kamar ka ce zikirullahi zikirullahi abdahu ya surru suka ce asalin shi ya surruhu ne watan tunanin bawa ga ubangijinsa Allah yana son mashi faru yana su faranta masu rai to shahidin ma'anan zikiru ai marfu ne ko to kaga mun shiraba da mene lafzul jalala an mun jarra da mene abda an mun shi nasaba da mene to ai kaga zikirullahi abdahu yasurru kaga nan an mun shiraba da mene da dhamma ko to wani zai ce to ai malam ai kafin tana yin jarra ne ko ya kamata a ce ka zikirillahi ne a'a wannan kafin waccan kafin ya zo ita ne domin ya hikaito su wannan lafazin saboda haka ba zai zama zikiri ka zikiri ba sai ya zama an zo da shi ala waje ne kaya na'am warfa biwawin wansu banna bil haka ne wajizin bi taskinin kai ji zama da sukuni wa gairu ma zikir to sunaye mu'rabai su ne ake musarfa da da zamma jarra da kasra nasba da fatha to akwai waɗansu sunaye waɗanda su suka fitar da wannan ka'ida kamar musanna akwai fi'ilai ma kamar fi'il mudari da ya haɗu da alifu sunaini da wawul jama'a diyal mukhataba su sun saba to shine yake cewa wa gairu ma zikira waɗanda ba ambato ba ya nugu akan samu wani waɗansu huruf sai su maye ma waɗannan wasu sunan ka ja a ku bani na bir kamar yadda za ka ce ja a ku bani na bir to mu duba nan idan ka ce ja a zaidun a nan automatically zaidu an musharfa da mene da zama ko to idan ka ce ja'a zaidani to ai nan zaidun fa'ili ne shi yasa zai da ko zaidani ma fa'ili ne to idan alamar fa sa to sai ka ce alifin din ne ita ce alamar fa kaga nan alifin ya maye hukumin ne shine nabal alifu al-dhamma shine ma yi warabu bilhuruf ko bilharf cikin ajirimiya to haka ma idan ka ce ja'al musulmuna ja'al musulmuna to kun gada musulmuna ai marfu'i ne saboda shi ma fa'ili ne ko to yana alamar rafa sai mu ce wa mu ita ce alamar rafa kamar idan ka ce a ya kulani ai wannan fili mudari ne marfu'i ne to ina lamar fasa subutun nun ya kuluna subutun nun ta kulina subutun nun yanzu idan ka ce ra'aytu zaidan zaidan ya amshi nasba da mene fata ko to in ka ce ra'aytu zaidaini saboda mufanna ne ko ra'aytu zaidina ya fita ko tabarakallah fikum na manzumatul eh na'am hmm eh sosai kuwa sosai kuwa sosai kuwa yayi jazakumullahu khairan na'am kaman ja'a akhu bani namir ja'a fi'il madin ko akhu sai ka ce fa'ilun to ila ma alamar rafan wawun din nan madalla kaga ja'a akhu akhu sai zama fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu min al asma'il khamsa wa huwa mudaf namir mudaf ilayhi ya fita ko haka ne to warfa bi wawun wansibanna bil alif afwan wa jurra jurra me fili madin sa jarra yayi jarra ko to amarin sa ku duba formula dukkan fi'ilin da yazo da harfa biyu e da aka yi diga masa cikin da mudha'ab kenan ko kaman kaffa to in zaka mai da shi amri harafin farko zaka mishi damma kawai shikenan kaffa madi amri sai ka ce mene kuffa malla
mulla
manna ganna wa gunna nunan summa nunan shuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada ya ya fito ko to kana da mafuskoki biyu ne ka iya warware shadda din kaga halla hulla uhlul manna munna umnun kun gani fakka fukka ukfuf duka yayi amma me ka zo da shi da zaman shi yafi kuma duka suna fa cikin alkurani mana karantawa da za a yi ta maka da shi sai ka sai ka yi ta mamaki ehe menene famnun au amsik bi gari suratu sa'ad alaban laga haza a ta'una famnun alasaka dalili ga shi nan da fakki an warware shaddar da warfa bi wawin kai rafa ga wawin can ya ce ana mana rafa da zamma ko sannan ana rafa da zamma to yanzu akwai inda za ka yi rafa da wawin ana rafa ne da wawin a ina jam'ul muzakkar salim al asma'ul khamsa haka ne wansiban bil alif kai nasba da alif ina ne ake nasba da alif musanna ko za ka yi nasuba da a yawon ne za ka yi nasuba da shi a musanna al'asma'ul kamsa ra'aitu zaidan ra'aitu aba zaidin aba zaidin kaga alifin nan ko? to shi yasa a yi kokari a samu shirin ibn akil nan saboda zamanin fitar da misalan kawai daga cikin mana karanta kawai ba sai na rubuta ba a yi kokari a yi kokari da kanin zuwa bayan sallah siya ya Allah shi ya sani yawwa duk masu karatun da irina ne dukansu talakawa ne amma za mu iya makamu asusun gata duk zama misali ko duk a sati biyu in za mu zauna kowa zo da biyar ko sati uku idan aka hada dama za a rubuta sunan mutane ne haka a jini to abinda aka hada sai a duba zai sayi littafin ga mutane guda uku hudu biyar in aka siyo sai a raba musu to mau'id kuma na yi aka sake zuwa da kudin to a haka hasiya ya gama a to ai gaskiya inda mutum zai yi fi su billahi kawai yayi Allah shi ya sani domin haɗa kai a zumunci yana da fa'ida to Allah shi ba da iko na'am warfa bi wawin wansu banna bil alif kai rafa da wawi kaman alasma'ul khamsa kaman jamu zakari salim kai musu rafa da wawi ja'a muslimuna muslimuna mafhum bil wawi ja'a akhu zaidin akhu fa'ilun marfun bil wawi la'annahu min al asma'il khamsa wansu banna bil alif kai nasba da alifun kaman ka ce ra'aitu zaidan kai nasaba da fata ko inda musanna ne fa a afwan eh na'am inda musanna ne fa sai ka ce mene a afwan inda al-asmaul khamsa ne sai ka ce mene ra'aitu aba zaidin Allah na cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum kaga aba khabaru kana ne mansub ko bil alif lanahu min al-asmaul khamsa ya fita wajurra kasran wajurra wajurur biya kai jarra da da mene da ya'un kaman musanna kaman jan muzakkar salim kaman komini akwai ni ra'aitu zaidaini sallamtu ala zaidaini sallamtu ala zaidaini ka kai jarra da mene da ala me alaman jarran ya'un din nan sallamtu ala muslimina kaga muslimina amma jarra da ala ko to me alaman jarra wasali kasan ita ce yawon ba sani biya fita ko barakallahu fikum to kun gani can maganar da muka yi muka ce wa jurra kasaran kaga wannan mudha'af ne ma takarrara ahadu usulihi shine ta'rifin mudha'af double verb don kun lura da kyau cin ya ce wajurra anan sai ya ce mana wajurur ashe kaga ga fuskoki biyun sun fita yawa kaffa kuffa ukfuf jarra jurra ujurur diya halasta ma asif min al asma'i to wajurur kai jarra biya inda ya'un ma abinda mana musuliya ce allazi ma asifu abinda zan ambato maka shi ko zan siffanta maka shi min al asma'i da cikin sunaye ma'ana ga waɗansu sunayen nan da zan kawo maka su su waɗannan sunayen ana musu jarra ne na da mene da ya misali idan ka ce ja'a zaidu nan ka yi rafa ga zaidu a matsayin mene ne ka yi rafa da mene da zama ko to inda za ka kawo misali ja'a a hu zaidin ɗan kwan zaidi ya zo ko kaga anan aku fa'il ne to da ka tashi shi sai ka mishi rafa da mene da wancan nan wani ko ita ce alamar tafiya nan fa'ilin marfun bi dhammatin zahira nan fa'ilin marfun bi wawu idan ka ce ra'aitu zaidan ba ga shi zaidan ka mishi nasaba ba mutumancin mafulu bihi to da za ka saki cewa ra'aitu ka zo da aku nan to shi sai ka zo da shi da alif ra'aitu akha zaidin ko kaga akha na maful bihi ne masu bil alif alif din ne da ce take didida wacce nan na fata din yanzu idan ka ce sallamtu ala zaidin kaga kai ma zaidu jarra da ala ko to yanzu inda zaka so da aku aku zaidin din ka ce sallamtu ala sai ka ce a fi zaidin ko wannan wucin nan ya hudun an alamar jara ne da alatai ko daidai take da wannan jara din ko to shi ne yake son yi nuna mana yake ce mana wajurur biya ka yi jara da ya ma a sihin mirin asma'i abinda zan kawo maka daga cikin sunayen nan da ina waɗannan sunayen suke suna ke ce musu al'asma'ul khamsa kamar mene kamar akun abun hamun kafin fu to akwai fu aka ne ko akwai kuma zu zu wannan tana da ma'anar sahibi ne in ka ce zu malin mana sahibu malin na ushin dukiya mun fahimci wannan ko? to afon bari dai a ƙara rubuta ne yanzu lokacin rafa'a sai ku ce mene ja'a akhuka wa abuka wa hamuka wa fuka wa zumayin da wawun dika idan lokacin nasba ne darab tu akhaka da alif ko darabtu akhaka wa abaka wa hamaka wa faka wa zamani duka da alif idan lokacin jarra ne tajawaz tu na yafiya an abika kaga da yawon ko to kaga tajawaztu an abika wa mini akhika wa abika wa hamika wa fika wa zimalik Allah ya samu shiga aljanna tafi dausu ma eh karatu ya shiga insha Allah ta'ala yan uwa wannan kamar da na gaya mana lokacin da muka fara na fara karantar da sahih bukhari to ina bukatan in shiga cikin fatul bari da shiru na bukhari da aka rubuta don ƙara samo bayanai irin su bulugul maram irin su mota irin su shirin sayi muslim irin su abu dauda irin da littafan da suke bukatan shiro da tafsirin qur'ani wallahi anan ne na fahimci cewa kai da kake kokarin fahimtar sunna kai yafi wajaba ka koyi luga ba don koyi ba saboda akwai gurin fada idan ibn hajar fa idan yazo garibul hadith in yazo fa yana in yazo ya dauko kalma vocabulary na hadisi ya kawo maka sai ya ce kawai kara ahlul lugha in ya fassara maka kamar yadda malamai suka fassara suka fassara in ma'anar ta dace da gurin zai ci gaba ne kawai abin shi ba zai ci maka komai ba amma in ma'anar bata dace da ma'anar luga ba to zai zai gaya maka da kanan ne yake gida da fahimta kuma akwai ibn hajar din shi kan shi ibn al-afir cikin annaha fi garib al-hadith mallan idan suka zo fassara waɗansu kalmomin hatta waƙoƙin laraba za ka suna kama ka suna kafa hujja da shi to amma ka ce ba wai luga ba ta da amfani idan kuma fahimta ne gaskiya duk wanda zai ce maka luga ba ta da amfani idan kuma fahimta ce kuma fakir fakir shay'in to Allah ka samu dace to daga cikin waɗannan sunayen mun ga akwai zuko wata ko da suke da sharuɗa shine ibn malik ya cigaba da cewa min zaka zu in suhbatan abana walfamu haithul mimu minhu bana min zaka daga cikin waɗannan sunayen da ake musu li'irabi da alifun bilwawi raf'an wa bil alifi nasban wa bil ya'i zarran akwai zu ja'a zu malin ra'aitu za malin sallamtu ala zi malin ya fita amma zu ba ta zama ɗaya daga cikin al'asma'ul khamsa sai da sharɗi mai sharɗin sai ta zo da ma'anan sahib ka dubi sahib abokin ma'abucin kaza sahib mai masdarin sahib suhuba ko shi ne ibn malik ce in suhubatan abana ai in abana suhuba zukan zo daga cikin al'asma'ul khamsa ne anna musul irabi bilwawi raf'an wa bil alifi nasban wa bil ya'i jarra idan ta zo da ma'anan ta zo da ma'anan suhuba in ka ce ja a zumalin daidai girmi ne ja a sahibu malin ra'aitu sai ka ce mene zamalin sallamtu ala zimalin ya fita ko? walfamu na ɗaya daga cikin al'asmaul kamsa ɗin na akwai alfamu mafi ƙarfi ba a mimin shadda shi ne mafi shahara amma famu ɗin nan ta zo a ɓantar mimin shi yasa sai ce haithul banal mimu minhu inda mimun din ya rabu da mene kalmar idan mimun ba ta da kalmar to nan ne za ta zama fudin na ana mutum irabi da wawun ko kuma da alifin ko da yawon haza fuka ra'aitu faka nazartu ila fika mafhumul khalafa na nuna idan an zo da mimun din to za a ma famu li irabi ne da mene da harakat zahira haza famuka haza famuka da rafa ra'aitu famaka da nasba nazartu ila famika da jarra ya fita ya fita malamai ya fita baitin ku to alhamdulillah Allah ya kara fahimtar da mu to ina waɗannan sunayen ga sunan abun akhun wa hamnu kazaka wa hanu can ya ka mana zuko ya ka mana mene fu kaga guda biyu yanzu muna neman sauran guda na guda uku abun akhun hamun to ga sauran guda uku nan kazaka wa hannu haka ma waɗansu suna cewa har da hannu hannu shine na shida hannu sabisu da asibati ko to larabawa suna yin waɗannan kalmomin guda biyar ga sunan suna musu li'irabi mu'amala da luga uku mana akwai lugogi guda uku a kansu na farko akwai lugatul mene lugatul itmam akwai kuma lugatul ko kuma wurin fara da lugatun naqs lugatun naqs akwai
lugatul qasr lugatul nafs shine an takuna an takuna min bilmane an takuna bilwawi raf'an wa bil alifi nasban haka ne ko wa bil ya'i jarra wata idan kai musu da lirabi da wawan lokacin rafa alifin lokacin nasba ya lokacin jarra to shi ne kayan musu kayan musu mu'amala da mene lokacin nafs shi ne kuma alkurani ne shi ma kana muhammadun aba wa abuna shekun kabir abu kaga markun duwan ko sai kuma mene inna hadha akhi a na yawon mukaddawa yawon da wannan ita ma nan inna abi ita ma yawon nafsu yawon mutakarri na mallaka ba sharadi ne kun za musu irin wannan irabin ba za su da yawon nafsu ba to lokacin kasar kuma shine an takuna bil alifi في جميع الأحوال سيكتشي جاء أبوك عفوا da alifin za ta zai su ja'a abaka ja'a abaka wa ra'aitu abaka wa ra'aitu hamaka wa faka wa zamalin duka da alifin to ra'aitu abaka wa faka wa hamaka wa faka wa zamalin sallamtu ala abaka wa akhaka akwai da rabu da suke suke bada hannu saboda haka ko da Allah ya kai mu na biya mu kudin aiki hannun kudin ka haka da balarabe da kaji da haka da aliko akwai da wani to ka kyale shi kaka sai wata lokaci sai dai al-ashhar shine wannan nazakiya lokacin nafs an tafi da nafisa mun bance wannan ko shine mai waka ke cewa inna abaha وأبا أباها قد بلغ من المجد غايتها يا كمata yace ne inna abaha wa aba abiha da yakun sai yace wa aba abaha da alifu a da yakun a abu da alifun afwan to liqatul imam itmam shine an takuna bil harakat ya fakat ka ce ha za a buka to a wannan halin ba za a ce musu al'asmaul khamsa ba a halin farko ba za a ce musu al'asmaul khamsa ba sai dai kawai al'asma ne kamar sauransu zaidu wani da sauransu duk da za a musu lirabi ne da harka ha za famuka ha za zaidun bai bambanci ha za famun ba bambanci haka nan kuma za a zo musu da in an musu lugatul kas za a zanto kamar asa ne musa ulirabi za musu da harakat mukaddara amma idan suka zo da wannan lugatul naqs to shine za su zo da menene bil wawi raf'an wa bil ya'i wa bil alif nasban wa bil ya'i yana da kin mulki wannan formula ya fita ko to shine ce wa naqsu abun akhun hamun kadhaka wa hanu hanu shi ne na shida ko sajisul asma'i wanda suke wanda suke kawo sai al-asma'u sita no mafi shahara al-asma'u khamsa ne wa naqsu fi hadha al-akhir ahsanu wa naqsu amma yin mu'amala ga lafazin hannu da lokacin naqs lokacin naqs shine wani a to afwan ina jin anan na dan juya shi lugatul itimam shine kamata nan lugatul itimam shine nan na biyu ba ku gyara insha Allah domin an tafuna bil alifi rafa'an wa bil alifi bil wawi rafa'an bil alifi nasban bil yayi jarra shine lugatul itimam amma nan lugatun nafs kenan ko shine an tukuna bil harakat eh kun gani domin in ka ce haza famuka haza hannu hannu ba wasu da suke ba shi ne itmam nafsa lokacin nafs sai lokacin itmam shi ne sarki da wawon lokacin rafa'a da ya alifin lokacin nasaba da ya lokacin jarra insha Allah haka yi za mu iya gane karatun yadda na faɗo shi farko na ɗan juya domin idan muka duba والنقص في هذا الأخير أحسن والنقص يزد يكاو أب أخ هم كذاك وهنو ونين يغركي هنو كو تو والنقص yin mu'amala da lugatun naqs fi hadha al-akhir ga hannu wannan shi da yazo a karke ahsanu shi yafi kyau to kaga mishi rabi da menene kenan harakat shine lugatul naqs din wa fi abin watali yahi yanduru wayan duru yin mu'amala da abun ga abun da tali yahi sunaye guda biyun da suke bin shi sune wanne akhun da mene ai musul irabi da ko mu'amala da lugatul mene a cikin wannan lugatul naqs lugatul itimam da lugatul qasr wanne ne bi shahara ga ga hannu lokacin itimam ko to ai ma wanne abun da afun da hamun lirabi da lokacin naqs nadiri ne ka kun gane a ce haza abuka nadiri ne sai dai a ce haza abuka shi yafi shahara shine wa fi abin mutali yanduru ai wa yanduru da ka nadura ko nadara yanduru ai kalla ya killu wayan duru akwai karanci a yi mu'amala ga lafazin abun da talihi da afun da hamun tun da su suke bin shagaba a yi musu mu'amala da lugatul mene lugatul da nafs a mene ne bi shahara ga lugatul itimam dai lugatul itimam nadiri ne yana da karanci a musu mu'amala da lugatul itimam afwan lugatul naqs lugatul naqs ne yawa jazakumullahu khaira wa qasruha yin musu mu'amala da lugatul qasr ashharu shi yafi shahara min naqsihinna da musu lirabi da lugatul mene naqs ta fita to Allah ya kara kamtar da mu ya kai ya baiti abaiti abaitin ya kai kuku ya kai ya kai goma ko alhamdulillah man a lokacin naqs abuka eh zaka share wa mun dan insha Allah to Allah ya kara fahimta da mu idan Allah ya kai mu sai mu tashi insha Allah wa shartu dhal i'rabi an yudafna la lil ya kaja aku abi kaza atala Allah ya samu ne asa'a Allah shi mana jagora kullum ban mantawa da malami na na farko malam Abdulkadir Abbas da shine na fara Allah ya taimake ni ya sare mun samun foundation na da gare shi to yayi lokacin da muka yi daura muka karanta nahul wadi din nan guda shida gaba gida yayi tarashin lafiya to daga baya ya rasu Allah ya jikin shi Allah shi mishi rahama so cikin iko Allah sun ta'ala wanda muka yi alfiyan nan Dr. Mustafa shi ma ya rashin lafiya haka sosai amma ya samu lafiya Allah shi kana mun lafiya da basira Allah ya saka mu da alheri manufan mu da yan uwa kada mu kada ya wuce mu yi luga mu fahimci na sosa na shari'a bisa ga fahimtar magabata saboda mu ba musulunci gudunmuwa insha Allah to akwai tambihi ko kuma wani abin nan mun amuna yau wasu ba wa alaikum salam na ضرب الرقابي نعم نعم نعم نعم شوف نعم نعم
to ko to Allah kai mu lafiya mu je mu duba Google da Professor Google idan Allah ya kai muka zo sati mai zuwa sai mu ji binciken da aka yi zan yi magana to fadda lokacin na su sai zai tuna na.
zai ce wa kadi ya bacin anil fili mm ya taɓa suna ya ji kaga ya ce ma bani ne mm.
to kamar da ya bayani ni ma na so ya tambaya sai ya manta Allah sarki to alhamdulillah kaga cincinin ka ne yasa yanzu abin ya zama sani da kai tafiya da wuri da gida amsa zai fito mu samu irabul qur'an kai fayo mai sauki ne ka tura farfesa google kawai ka bi ka rubu ma irabu da darbar rigabi kawai sai ka tura shikenan tushfa saufa tushfa gullatuka eh za a shayar da kishinka gulla shine kishi mana albani ya sa littafi irwaul galil ko shayar da mai kishi to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk